بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ta masha Allah masu sauraro yanzu kam kai tsaye zamu je ga shirin da muka yi wa masu sauraro alkawari wadda ya saba zuwa mai sauraro a dukkanin ranar alhamis da farkon wata a yau alhamis biyu ga watan janairun shekara ta 2024 shirin na jibil social media katagun local government ya gayyato mana malam abbati muhammad umar wadda zai mana nasiha kan abin da ya shafi abubuwa wato ayyukan zuciya da na gangar jiki wanda suka yi sauwaƙewa bawa shiga aljanna cikin yardar Allah yanzu kan shi dakta na nan kuma za mu fara bawa shi kamar da aka saba shi sakatare na jibus a katagun local government malam zaharaddin muhammad azare don wato zubin social media inda zai fara bude mana shirin malam zaharaddin gare ka
kowane wata wanda jibu social media na karamar hukumar katagum eh, ta ɗauki nauyin kawo muku Eh, wannan watan insha Allah kamar yadda sanarwa ta gabata za mu kasance da Dr. Abbatu Muhammad Umar ah, shugaban majalisar malamai na karamar hukumar Katagum kuma malami a tsangayar ah, a tsangayar nazari da bincike akan harkokin noma a jami'ar Bayero da ke Kano Eh, malam muna maka barka da shigowa wannan shiri na'am
ta masha Allah malam zaharaddin kenan inda ya bude mana shirin kamar da aka saba kuma kamar da kuka sani masu sauraro shi wannan shiri a yanzu haka za a rinka sauraron sa kai tsaye a manhajar facebook a waɗannan wato adireshi ko kuma in ce waɗannan adireshi na shi facebook din akwai jubis bauchi state akwai kuma jubis katagum akwai sautin hikima nigeria akwai karatukan malam wato maluman sunna akwai katagum online akwai giya the daily post akwai malam magaji baffa akwai wato malam magaji baffa suleiman azare akwai kuma wa'azozin maluman sunna da sauran pages da za a iya da kuma fejin shi dr wato abati muhammad umar duka za a ga wannan shiri kai tsaye yayin da kuma ake sauraronsa a tashar ta brc fm azare inda za mu fara marabtan shi a malam dakta barka da wannan lokaci Malamud na amsawa.
to barka ne to allah shiga ta malam ga dai maudu'in mu kuma duk da dai dama an riga da an saba Na.
da mun kwambi dai ba mu tattauna ba to wannan dai maudu'i dai kamar da ka sani shine kamar da aka ce a ayyukan zuciya da na gangar jiki da suke sauwaƙewa bawa shiga aljanna to wannan shine dai a batun da zamu tattauna da za a yi wa al'umma nasiha in haka malam gare ka To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه da farko muna miƙa godiyarmu ga Allah ta'ala wadda ya haɗa fusakanmu a wannan gidan rediyo mai albarka na brc fm azare wadda damun gidan rediyon mu ne mun saba zuwa mu yi ainihin gabatar da nasihohi da abin da ya kama da haka don tallafa wa kanmu da al'umarmu da kuma addininmu baki ɗaya na'am kuma yau ga shi biyu ga watan ainihin bakwai kenan ko watan rajab kwarai da gasin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasallam.
daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wadda ya daidai da biyu ga watan biyu ɗaya miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar na'am
muna miƙa godiyarmu ga Allah bisa wannan dama da ya bamu akan mu zo mu gabatar wa kanmu da kanmu nasiha akan wani maudu'i wadda yake mai daraja mai faɗi mai kuma ainihin albarka shine asalin ayyuka na zuciya da ayyuka na gangar jiki da suke zama dalilin da ɗan adam Mm.
zai shiga aljanna na'am To, abu na farko da za su fahimta shi ne Allah ta'ala ya halicci ɗan adam sai ya halitta zuciya a jikinsa, na'am sai ya sanya zuciyar ta zama mai mulki, Mm.
sannan sai ya sanya mata runduna.
na'am kuma Wa'yannan rundunoni su ne gaɓoɓin jikin ɗan adam.
Mm.
Malamai suka ce, idan zuciyar nan ta yi kyau, na'am shi mulkin kenan.
Mm.
Mai mulkin in ya zama mai mulki ne ingantaccen mutum, Na'am.
ko ingantaccen mai mulki, Mm.
to ɗabar junudu.
na'am rundunoninsa ma sai su zama masu kyau na'am ma. Na'am.
da haka idan gangar jikin ɗan adam ta kyautata to ba za ta kyautata ba sai lokacin da mai zuciyarsa ta kyautata na'am shi yasa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam Mm.
cikin hadisi wanda yake muttafaqun alaihi na'am tsakanin imam al-bukhari da imam muslim yake cewa inna fil jasadi mudga na'am lalle a cikin gangar jiki akwai wata tsoka Mm.
idza saluhat saluhat jasadu kullu na'am ya ce wannan tsoka idan ta kyautata Mm.
dukkan jiki ya kyautata na'am wa idza fasadat fasadat jida- jasadu kullu Mm.
in kuma wannan tsoka ta lalace to Mm.
dukkan jiki ya lalace na'am sai ce ala ku saurara har butar mihi Mm.
ya ce wahiyal qalb ita ce zuciya na'am shi sa malamai suka ce Allah ya halicci zuciya Mm.
sai ta- ya sanya ta ta zama ita ce shugaba Mm.
ita ce mai mulki sannan ya halitta sauran gaɓoɓin jikin ɗan adam a matsayin rundunarta Mm.
so idan jagorar runduna ya yi kyau Na'am.
rundunar za ta yi kyau na'am in jagorar runduna ya lalace to rundunar ma za za ta ta lalace lalace kwarai da gaske Mm.
da haka lalle ya kamata mu fahimci haka na'am Allah ya halitta ɗan adam ya sanya masa zuciya Mm.
wannan zuciya Allah ya ga manzon Allah ya mana bayanin cewa Mm.
idan wannan tsoka da take cikin jikin ɗan adam ta kyautata to dukkan ɗan adam ya kyautata daga wannan rindina ko wa'annan gaɓoɓi da suke jikinsa duka za su zama gaɓoɓi masu kyau na'am in kuma wannan gaba ta lalace to dukkan gaɓoɓin jikin ɗan adam Su ma sun sun lalace na'am daga shi ya kamata mu fahimci cewa shi ɗan adam da Allah ya halicce shi bai bar shi haka kawai ba na'am sai da ya sanya masa abin da zai agaza masa Mm.
wajen yadda zai tabbiyantar da tafiyar da rayuwarsa wajen yi wa Ubangiji bauta.
na'am To da aka zo aka ce ayyuka na zuciya Mm.
da ayyuka na gangar jiki na'am waɗanda za su taimakawa ɗan adam ya shiga gidan aljanna.
na'am To sai malamai suka fara tunanin menene ayyukan zuci.
Mm.
Menene ayyukan da ɗan adam zai gani a ce wannan shine aikin zuciya.
na'am wasu malamai suka ce shi aiki na zuci shi ne aiki da yake ainihin mai yake kasancewa mahallinsa zuciya ce na'am kuma tana ɗaure shi Mm.
duk aikin da ya zama mahallinsa a cikin zuci ne Mm.
ita zuciya ita take ɗaure wannan aiki to shi ake Na'am.
kira a amalil qulub ayyuka na zukata ko ayyuka na zuciya al'amalul kalbiya kenan aikin da zuciya take yi shi sa suka ce huwa al'amalul ladhi yakunu mahallu hal kalbu wa tartabitu bihi shine aikin da zuciya take a cikinsa yake yake mahallin wannan aikin a zuci ne kuma zuciya take daure shi ta tabbatar da shi wasu malamai suka ce to waɗanne irin ayyuka ne wannan na'am sai suka ce huwal ikhlasu mm.
shine tsarkake Allah wa hubbullah da son Allah na'am wal khawfu minhu mm.
da tsoro na Allah din Mm.
ila gairi zalika zuna- zuwa ga wasu wancananka na ayyuka da ake min Mm.
amalil qulub daga cikin ayyuka na zuciya na'am to kaga kenan ana gwada mana ayyuka na zuci mm.
wanda dan adam zai yi haka su ne irin wa'annan shi sa malamai suka ce su kuma wa'annan ayyuka su ne asasun najati minan nari wal fawzi bil jannati na'am su wa'annan ayyuka Mm.
wanda dan adam zai yi a zuciyarsa mm.
to su ne asas su ne asali na me na ayyuka wanda yake tsayar da dan adam daga wuta Mm.
ya kuma sa shi ya rabota da samun gidan Mm.
aljanna Kwarai da gaske na'am lokacin da dan adam zuciyarsa mm.
ya zama na babu wa'annan ayyuka ɗin Mm.
to wa'annan ayyukan lalle sun zama abin da ake nema babu su Mm.
shi sa idan za mu kowa mu duba menene ayyukan zukata na'am sai suka ce huwal ikhlasu mm.
shine tsarkake Allah a ayyuka Mm.
wa hubbullahi na'am da kuma son Allah mm.
kaga ikhlasi Kwarai da gaske.
na farko Mm.
na biyu son Allah mm.
sai suka ce wal khawfu minhu na'am da kuma jin tsoron Allah din na'am
wa ma ila zalika Mm.
da abin da ya kama da irin wa'annan mm.
idan muka ɗaubi- muka dubi wa'annan ayyuka na'am gaba ɗayan su zamu ga suna da alaka da zuciyar dan adam Kwarai da gaske kai tsaye ma ikhlasi mm.
kaga wannan yana da alaka da zuciyar zuciya ne mm.
so ko kauna Mm.
tana da alaka da zuciyar dan adam Mm.
haka tsoro haka yana da alaka da zuciyar dan adam mm.
to shi sa ce waɗannan su ne ayyuka na zuci Mm.
waɗanda dan adam idan ya rike su za su zama dalilin da za su tserar da shi Mm.
zuwa ga ainihin samun nasara Na'am.
shi yasa suka ce al'amalil qulub Mm.
asasun najati Mm.
shine asali na tsirar dan adam na'am minan nari daga wuta mm.
wal fawz bil jannati da kuma rabota da gidan aljanna na'am to kaga ashe kenan ya kamata Mm.
mu bibi wa'annan ayyuka din Kwarai da gaske suka ce annal a'malil qulub mm.
kaga ayyuka na zuci mm.
muharkatu suka ce sune masu motsa motsawa na'am dafi'an suna masu ingizawa mm.
li a'malil jawarih na'am su suke haifar da mm.
yadda za a samu ayyuka na gababuwa Mm.
ayyuka na jiki na'am lokacin da dan adam ya samu ayyukan nan na zuci suka tabbata Mm.
to su ne za su jijjiga dan adam na'am za su jijjiga gaɓoɓinsa Mm.
sai ya ingiza zuwa ga aikata ayyuka na Na gaba gaba na'am to a shikenan shi sa aka ce Mm.
aikin zukata su ne asas haka na wata fahimta Mm.
shi sa wasu malamai suka ce me shi al- al'amalul suka ce ayyuka da ake kiransu na na zuci zuciya na'am to su ne fa kullama azuma Mm.
al'iman duk lokacin da imanin dan adam ya girma mm.
wa tauhidu na'am da tauhidin dan adam ya yi karfi a cikin zuciyarsa mm.
ya ce azimat muhabbatullahi na'am to sai kaunar Allah ta girma a cikin zuciyar mutum Allahu akbar na'am na watan fahimta mm.
fil kalbi a cikin zuciya Na'am.
kana zalika dafiyan lil ibadat Na'am.
wannan sai zama ya ingiza mutum zuwa ga yin bo- Ibada.
ibadodi nau'i daban-daban na'am to shikenan shi yasa aka ce aikin zukata mm.
ayyuka ne da suke da alaka Haka.
da abin da zuciya ta kudurce Mm.
ta sanya a cikin ranta Haka.
ya sa aikin ya zama ya zama mai girma Mm.
yake sa ɗan adam ya tashi zuwa ga aikata aiki to sai suka ce Mm.
wa'annan ayyuka Na'am.
azamuha Mm.
mafi girma cikin wannan ayyuka Mm.
al'imanu billahi na'am
shine yin imani da Allah mm.
aiki ne da yake da alaka da da zuci zuciya ware mm.
ba a iya ganin imani babu ba a iya auna shi mm.
ba a iya gwada shi a ce kaza ne ko kaza ne ware amma me yake tabbatar da shi shine idan dan adam ya samu abin da ake so na imani shi sa idan ka ce ka yi imani to ba a gane imanin sai an ga ayyuka ayyukan Mm.
zuciya ta tabbatar da wannan Mm.
to wannan aikin sai ya fitar da abin waje shi Na'am.
sa Allah ya bamu misali a cikin alkur'ani cikin suratu ibrahim yace wadaraba Allahu masalan kalimatin tayyibatin ka Mm.
shajaratin tayyiba na'am asluha sabitun Mm.
wa far'uha fis sama na'am tuti ukulaha kulla hinin bi idni rabbiha na'am wa yadrabu Allahu al-amsal lin-nasi la'allahum yatafakkarun Allahu akbar.
Allah ta'ala ya ce Mm.
Allah yana buga misali ga Mm.
misalin wata kalma na'am wadda take mai kyau ya ce kashe jaratin kama wata bishiya ce Mm.
asluha sabitun na'am kashe jaratun ɗayi ba na'am kama wata bishiya ce mai kyau mai daɗi Mm.
sai ce asluha sabitun na'am asalin ri- jijiyoyin wannan Ita bishiya.
bishiya Na'am.
tabbatattu ne a cikin ƙasa Mm.
wa far'uha fis sama na'am amma reshen wannan bishiyan Mm.
sun yaɗu a sama sama na'am sai malamai suka ce abin da ake nufi da wannan Mm.
shine misalin mutum musulmi mai imani Mm.
idan imani ya tabbata a cikin zuciyar mutum Mm.
to yanzu zuciyarsa ta yi aiki na'am na farko da ake so Mm.
shine ta kudirce yadda da Allah Na'am.
ta kudirce da samuwar Allah Mm.
ta yadda da Allah a matsayin abin bauta Mm.
ta yadda da Allah shi ake kadaitawa wanda ya cancanci bauta na'am dan da yawa zaka ji an ce Mm.
bai- eh, mai abota masa da gaskiya to Ƙwarai.
du mai Mm.
ibada Mm.
ko mai botan gunki da gaskiya yake haka amma abin da ake so mutane su gane Mm.
bisa cancanta ake kwarai da gaske na'am yawa to wanda zai yake bautawa Allah bisa cancanta Mm.
shine wanda zuciyarsa ta kudurce wannan imani Mm.
to shine sai malamai suka ce idan wannan imani ya girmama a cikin zuciyar dan adam na'am ya girma Mm.
ya girma ya girma Mm.
to sai ya ingiza dan adam zuwa ga aikata ayyuka na gababuwa na'am to sai suka ce Mm.
a azamuha mafi girma Mm.
shine al-imanu billahi na'am shine imani da Allah Mm.
shine mafi girman aikin zuciya da zata na'am
bayan imani da Allah wa tasdik na'am da gaskatawa fitawa cewa Allah samamme ne Mm.
Allah kaza ne Allah kaza ne ta gaskata Na'am.
zuciyar dan adam ta gaskata wannan Mm.
idan zuciyarka akwai shakka akwai Mm.
kokonto Mm.
to da sauranka na'am shi sa malamai suka ce al-imanu Mm.
qawlun bil lisani na'am wa i'tiqadun bil qalbi Mm.
na gane Na'am.
shi imani Mm.
furici ne akan harci na'am sannan kudurewa ne a cikin zuciya na'am sai me sai suka ce wal wal amalu bil jawari Mm.
da kuma aiki a gababuwa na'am gababuwan ka su zo su bayyana Mm.
shi sa Allah ta'ala ya ba mu labari ya ce wal asr Mm.
innal insana lafi khusr na'am Allah ya rantsi da lokaci Mm.
ya ce lalle dan adam yana cikin asara Mm.
wato malamai suka ce wa min sha'anihi ta'ala Mm.
yana daga cikin al'amarin Allah madaukakin sarki ya rantsi da duk abin da yake so na'am Allah zai rantsi da komai komai da ke so na'am shi ta zaku ga ya rantse da rana Mm.
ya rantse da wata Haka.
ya rantse da sama ya Mm.
rantse da kaza ya rantse da kaza dole na'am amma ni da kai Mm.
da mu a matsayin mu na bayi Mm.
manzo Allah ya ce ba dama ka rantse da wani abu ko mun darajarsa na'am ko annabi ko mala'ika Mm.
da yawa zaka ji mutane suna, na rantse da annabi kuskure ne ba a rantsuwa da annabi Na'am.
ba a rantsuwa da mala'ika Mm.
ba a rantsuwa da duk wani mai daraja na'am shi sa annabi ya ce man kana halifan Mm.
falyahlib billah aw liyasmut na'am duk wanda ya zan zai rantse ya rantse da Allah ko ya shiru Mm.
kaga sai man Allah ya ce ya rantse da lokaci na'am wannan lokaci Mm.
malamai sun yi rinjayar cewa mai lokaci na sallar la'asar na'am ya ce innal insana lalle shi dan adam Mm.
lafi khusr na'am yana cikin asara ya ce illal ladhina amanu sai wanda suka yi imani Mm.
wa amilu salihati na'am suka yi aiki aiki mai kyau Mm.
sai suka ce al imanu al mabaniyun alal ilm na'am imanin da aka gina shi akan Akan ilimi ilimi, ba na'am.
ilim imanin da aka ce na yi imani ba Kawai amma shi kenan, zuciyar mm.
mutum da shakka da kokonto ba ba irin wannan ba na'am imani wanda ya tabbata a cikin zuciyar mutum Mm.
to imani bai tabbata a zuciyar mutum sai na da ilimi na'am sai ya gina wannan imanin akan ilimi Mm.
shi yasa suka ce al iman al mabaniyun alal ilm na'am sai suka ce wa amilu salihati mm, kuma aikata aiki Na na kwarai kwarai, na'am.
sai suka ce dalilun ala sihatul iman mm, shi amalu salih Mm.
shine dalili da yake nuna ingancin wancan imani mm, shi za ka ce idan mutum ya ce ya kudura imani a zuciyarsa to aiki na farko kenan na zuciya na'am da zai yi to me zai gaskata shi to sai ya zo yi aiki na gaba na'am shi sa kaga aiki biyu suke tafiya mm, aikin zuciya da aikin gaba shi sa ya ce lallazina amanu sai wanda suka yi imani shine aikin zuciya sai ce wa amilu salihati suka aikata aiki na kwarai to aiki na kwarai kuma malamai suka ce duk aikin da bawa zai yi, aikinsa ba zai ba zama na kwarai ba sai aikin yana da sifofi guda uku na'am na farko Allah ne ya ce ayi mm,
na biyu manzon Allah sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam wasallam.
ya koyar da yadda ake aikin na'am
na uku kuma aka samu ikhlasi mm, kun ga nan ma kwarai aikin zuciya ya zuciya shiga.
da ya shiga kwarai ikhlasi mm, sai ka tsarkake Allah a ciki kwarai da gaske
don mutane su fahimci me yake ik- nufi da ikhlasi Mm.
bari mu ba da wani misali haka an je wani yaki mm, sai aka samu ainihin mai mushajara tsakanin sayyidina aliyu Mm.
Allah ya kara mishi yarda da Amin.
wani kafiri na'am suna kokarin kowa yana kokarin ya cimma kowa mm, sai sayyidina aliyu ya samu bai- dama akan wannan kafirin mm, ya kada shi na'am ya daga takobi zai sare shi sai mu- wannan kafirin ya tofa masa yawo a fuska to ba.
sai ransa ya ɓaci Mm.
sai ya fasa kashe shi na'am sai ce masa me yasa baka kashe ni ba mm, bayan ni inda yana na samu iko akan ka zan kashe ka mm, sai ya ce lokacin da ka tofa mun yawo mm, raina ya ɓaci na'am in na kashe ka yanzu ban kashe ka dan Allah ba na'am ba zan tabbaci kashe ne.
ka bane dan kai mutum haka kawai ba Mm.
a'a zan kashe ka saboda ka ki Allah to Ƙwarai.
kuma ka sa raina ya ɓaci in Mm.
na kashe ka yanzu dan ɓacin rai ne ba don Allah ba ba ni da lada No.
shi sa na hakura Allahu akbar wani abin kuma sai sa wannan kafirin ya musulunta na'am kaga Hakkin zuciya wannan shine ne.
ikhlasi mm, sai ka tsarkake zuciyar sosai ma mm, sai ka tsarkake zuciyar ka shi sa suka ce Mm.
mafi girman aikin zuci Mm.
shine al-imanu billahi na'am dole sai ka imani da Allah na'am na fatan fahimta mm, yawa na biyu suka ce wa tasdik na'am da gaskatawa na'am ka samu gaskatawa a cikin zuciyarka mm, sannan al-inqiyadu na'am sai kuma ka miƙa wuya mm, ka yi imani Mm.
ka gaskata Haka.
sai ka miƙa wuya na'am na fatan fahimta Mm.
wal ikrar na'am da kuma yin ikrari na'am shine ka kudure a zuciyarka mm,
ka gaskata a haka.
zuciyarka mm, ka miƙa wuya da shi Mm.
sai kuma ka furta akan bakinka Correct.
shine ikrar mm, ka gane mm, to yace daga nan na'am sai malamai suka ce kana tabbatar da waɗannan matakai mm, to abin da zai fito shine ma ya kawo fil qalbil abd shine abin da zai faru zai fada cikin zuciyar bawa li rabbihi na wajen ubangijinsa min al- Na'am.
min al muhabba na'am na kauna gauna mm, na so in dai wayannan abubuwan suka tabbata mm, to kuma yanzu abin da zai zo ya tabbata a zuciyarka sai son Allah na'am
son bayan Allah mm, son manzon Allah Sallallahu son iyalan gidan manzon Allah son mutanen kwarai mm, dukkan mai imani wanda imanin sai tabbata a zuciyarsa Mm.
za a same shi da wannan na'am bayan wannan suka ce wal khawf na'am da kuma jin tsoron Allah na'am
zaka ji tsoron Allah mm, war raja mm, da tsammanin wani abu a wajen Allah na'am ba ka ɗebe tsammani mm, saboda imanin ka ya tabbatar da haka ba za ka ɗebe tsammani a ciki ba mm, wal inaba da koma zuwa ga ubangiji mm, duka wa'annan Na'am.
abin da yake gaskata su wa'ancan abubuwan ne mm, ka yi imani ka gaskata Mm.
ka miƙa wuya haka da kai ikirari mm.
to bayan ikirarin nan Mm.
sai wa'annan abubuwan Mm, su su fito biyo to ba.
su ne ayyukan gaɓoɓi na'am su ma mm.
na fata mun fahimta haka mm.
daga nan ayyukan gaɓoɓi sai su sai fito su sai su karba da su.
farko shi Mm.
ne muhabba haka so mm.
gaba ce take Mm.
wacce gaba ce take no so zuciya zuciya ne mm.
dan adam yana son Allah Mm.
duk abin da Allah yake so dan adam yana son sa Mm.
in kai bayan bawan Allah ne na kwarai Mm.
to duk abin da Allah yake so shi za ka yi Mm.
duk abin da Allah baya so za ka yi Za ka yi.
kokarin ka ne santa kanka da wannan abu ƙwarai da gaske na'am wannan shine alamar na cewa kai mutumin kirki ne mm.
sannan na biyu za ka ji tsoron Allah Mm.
a fili ko a ɓoye Na'am.
ko a fili ko a Ko a ɓoye ɓoye, duk inda mm.
kake Mm.
kana ganin cewa Allah yana ganin ka Na'am.
ka san mutane da yawa wani sai ya ce in ya ɓoye zai yi abin da zai Ƙwarai da yi gaske.
a wajen ubangiji da ka shiga waje Mm.
da ka shiga daji ka ɓoya da ka yi abu a Duk fili duk ɗaya.
abu ɗaya ne Mm.
Allah ya ce kul in tukhfu ma fi sudurikum wa tubduhu Mm.
ya'lamu Allah Ƙwarai da gaske.
ka gaya musu in kuka bayyana abin da kuka ɓoye cikin zukatanku ko kuka bayyana shi Allah ya Mm.
san shi Ƙwarai.
Allah ya san wannan Mm.
saboda haka babu wani abin da ɗan adam zai yi wadda zai fakuwa Allah Na'am.
babu wani abin da ɗan adam zai yi wadda za a ci Allah bai san shi ba Mm.
to bawa ana so ya fitar da ayyukansa Mm.
na me na gaɓoɓinsa Mm.
wanda za a yi Na'am.
da haka ayyukan gaɓoɓi kuma Mm.
bayan mun san wa'annan wa'annan Mm.
suna da alaƙa da gaba da kuma zuciyar Zuciya.
mutum Mm.
misali soyayya Haka.
gaba ce take zuciya ce Mm.
gaba ce a cikin ɗan adam.
Sosai. Mm.
amma shi ma ba za a yi auna shi ba Mm.
haka so haka kuma tsoro Na'am.
sannan tsoro kashi biyu ne Mm.
akwai tsoro na shari'a Akwai akwai kuma- tsoro na al'ada Mm.
so ana so ka yi sho- tsoro na shari'a Na'am.
in an ce tsoro na shari'a shine ba ka jin tsoron wani mutum akan abin da Allah ya ce Na'am.
kowaye Mm.
ba ka ji tsoronsa ba Na'am.
don bai isa ya maka wani abu ba sai abin da Allah ya rubuta maka Gaskiya.
da wata mun fahimta to Mm.
dan adam duk yadda za a yi ba wani abin da zai same shi wanda yake ba Allah ne ya kaddara masa wannan ba Na'am.
balantana a ce Mm.
ya samu matsala kowa ne ya masa kaza kaza Ƙwarai. Na'am.
to wannan shine tsoro na shari'a Na'am.
wannan ba a yi a mutum Mm.
kowaye ba za ka ji tsoron su Ƙwarai da shi sa mutanen kwarai Mm.
ba sa jin tsoron bayyana abin da yake shari'a ta tabbatar da shi Mm.
a Na'am.
gaban kowaye a Na'am.
gun kowaye ko shi wane ne kuma Mm.
ba za su ji tsoro ba Na'am.
amma abin da ya saba wa shari'a Mm.
to kuma suna nisantan wannan abun Shi ma. Na'am.
da haka wannan shine sannan akwai Mm.
tsoro na al'ada Na'am.
wannan tsoro na al'ada Mm.
dan kai babu wanda zai sami ba wanda zai ce kai laifi Sosai tunda ita al'ada ne.
yawa Mm.
misali ka fito zaka to sai aka ce hanyar nan akwai zaki Mm.
a ka ga dole aka ji tsoro ba Ƙwarai da gaske.
wannan ba kai laifi ba Mm.
Eh, ko ka je Yawa.
zakin ya tare hanya To kai kaga- kai waye kai saka tare Ba- kai saba Kare to da shi.
shikenan dan adam sai ya bar wannan layi Mm.
ya tafi wannan ya ga sannan akwai tsammani Mm.
shi mutum na kwarai Mm.
wani aiki ne na zuci amma ana so ya rayu tsakanin tsammani Na'am.
da tsoro Mm.
wannan shine rayuwar musulmi Na'am.
to duk musulmi baya ɗebe tsammani Mm.
daga jin kai da rahmar Allah Na'am.
duk halin da dan adam ya shiga in dai musulmi na kwarai ne Mm.
to bai ɗebe tsammani daga rahmar Allah Allah ƙwarai da gaske.
shi sa in muka koma cikin alkur'ani Mm.
za mu ga yadda annabawan Allah da bayin Allah salihai Mm.
suka bayyana irin wannan misali Mm.
annabi yaqub alaihi salatu wassalam Na'am.
lokacin da ɗansa yusuf Mm.
da ɗan uwan yusuf ɗin Ƙwarai. Na'am.
aka ce sun bata Mm.
shekara da shekaru Mm.
wataran sai ya taro 'ya'yan nasa Mm.
ya ce ya bu na ya izhabu fata hassasu min yusuf Na'am.
wa akhihi wa la ta'asu min rauhillah Mm.
ya ce ya ku 'ya'yana Na'am.
ku zo ku tafi ku nemo yusuf da ɗan uwansa kada ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah Na'am.
innahu la ya'asu min rauhillahi illa alqawmul kafir Allahu ba mu da masu ɗebe tsammani daga rahamar Allah Mm.
sai mutanen da suka zama kafirai Na'am.
wanda suke ba sa tsammanin wani abu a wajen Allah Na'am.
to amma musulmi Hmm.
ya yarda da wannan Ƙwarai.
wannan aiki ne wanda yake saboda da kuma koma zuwa ga ubangiji Na'am.
duka wayannan Hmm.
ayyuka ne wanda suke ana so dan adam ya yi su Hmm.
ayyuka ne na zuci Mm.
to idan dan adam ya tara wayannan ayyuka Na'am.
wanda su ne irin ayyukan da Ayyuka da- zuciya take Mm.
to in ya tara su Mm.
su kuma sai su zama makamin da za su ingiza shi zuwa ga yin ayyuka na gaɓaɓuwa Mm. Haka.
to ayyukan gaɓaɓuwan nan Mm.
kafin mu shige su Na'am.
bari mu duba ayyuka na me na Na zukata zukata, don na'am.
mu faɗe su kaɗan Mm.
koda kaɗan daga ciki Na'am.
aikin zuciya na farko Mm.
shine niyya Na'am.
ko ikhlasi Eh.
bayan ta yi imani Mm.
to duk aikin da ɗan adam zai yi Mm.
ana so ya yi kyakkyawar niyya Na'am.
domin ayyukanka da kai na addini Mm.
za a baka lada ne gwargwadon niyyar da kai Kawai.
Yawa. irin abin da kai a niyyar ka gwargwadon abin da za ka Mm.
samu saboda hadisin umar ɗan khattab ko Na'am.
da manzo Allah yake cewa innamal a'malu binniyat Mm.
wa inna ma likulli mar'in ma nawa Mm.
aka ce dukkan ayyuka ana ba da su ne gwargwadon niyyar dan adam Mm.
ana ba da ladan su gwargwadon niyyar dan adam haka daka in ka tashi za ka yi aiki Mm.
na alheri ko na zuciyarka ne na'am to ana so ka yi- ka nufaci Allah Mm.
ana so ka yi kasadinka da Mm.
iradarka gaba ɗaya Allah kake nufi na'am kar ka nufaci wani abu Mm.
ko duniya ko wani abin na abin duniya ko wani mutum ya sani Mm.
ko wani waye waɗan ba ka da lada a ciki na'am daka abu na farko na aikin zuciya Mm.
shine a samu tsarkin niyya shi sa Allah ya ce wa ma umiru Mm.
illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa Mm.
wa yuqimu as-salata wa yutu az-zaka wa dhalika dinul qayyim Allahu akbar na'am Allah ya ce ba umarce su ba face su bauta wa Allah Mm.
suna masu tsarkake ibada Mm.
suna masu kaucewa dukkan wani addini Mm.
sun tsaye akan addinin Allah na'am kuma suna tsaye da sallah suna ba da zakka Mm.
yace wannan shine addini wanda yake miƙeƙe na'am su kaga dan adam ya kamata ya kiyaye wa Mm.
da kan kawo za ka yi niyya ka kyautata niyyarka Right.
ka yi don Allah Mm.
ka yi don neman yardar Allah Mm.
ka yi don Allah ne ce a yi Right.
to wannan shine ka samu abin da ake nema na'am na biyu Mm.
karkashin wannan suka ce akwai at-tauba Na'am.
wannan Shi.
ba'du amul eh, qulub ne Mm.
wani sashi ne na ayyukan zukata Zuciyar, haka ana so mutum ya tuba Mm.
kullum ana so mutum ya tuba Kwarai.
karka zauna baka tuba Mm.
shi sa manzon Allah sallallahu alaihi Alaihi wasallam.
wasallam cikin hadisin Tirmizi na'am yake cewa kullu bani adam al Mm.
duk dan adam mai kuskure ne haka sai ya ce wa khairal qatta'in Mm.
at-tawwabun Allahu akbar amma mafiya alkhairin masu kuskure Mm.
su ne masu tuba ta da haka Na'am.
kaga wannan yana gwada maka babu yadda za a yi karayu ba kuskure Mm, da zai ba.
babu yadda za a yi karayu baka saba Allah Zai ba, mm.
babu yadda za a yi karayu a matsayin mutum Mm.
bawan Allah a Mm.
ce ka rayu salim alim Mm.
baka yi laifi ba zai yi ba.
Zai wahala. Mm.
shi sa wani hadisi Mm.
hadisin musulmi ke cewa ba dan kuna saba wa Allah kuna tuba ba Mm.
da Allah ya tafiyar da ku ya zo da ya zo da wasu al'umman na'am da za su saba masa kuma su nemi gafararsa na'am hadisin muslim haka ya faɗa na'am su kaga kenan wani yana gwada mana Mm.
ashe dan adam ba zai rayu shiru ba Ba zai ba.
shi sa akwai kalmar da nake yawan maimaita imamu ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa rayuwar mutum musulmi ne ko Mm.
ba musulmi ba akan abu uku take kewayawa No.
sai sunanka mutum Mm.
to rayuwarka tana kewaye akan wayannan abubuwa uku na'am yace na farko ni'ima na biyu ainihin jarabawa na'am ce na uku shine zunubi Mm.
yace duk yadda za a yi ka rayu a duniya sai ka yi ɗaya daga cikin wayannan abubuwa guda uku na'am to kaga kenan tun da ka gane Mm.
dole sai ka yi zunubi Right.
to daga cikin aikin zuciya Haka.
da za ka yi ka kutar da kanka Mm.
shine ka yawaita tuba Kwarai da gaske.
tuban nan Mm.
abu ne boyayye Kwarai da Allah gaske.
ne ya sani ka Mm.
tuba ko baka tuba Kwarai da gaske.
to shi za ka kira shi Mm.
me al'amalul qalbiyya Mm.
aiki ne na zuciya Mm.
na uku Haka.
shine ainihin me shine as-sidqu Na'am.
gaskiya Gaskiya. Mm.
duk abin da za ka yi kai da gaskiya Mm.
gaskiya Allah ne yake sani Kwarai da shi gaske.
sa idan Mm.
muka ɗauki kissa ta Ka'ab ibn Malik Mm.
wadda ya kawo mana Imam Nawawi No.
ya kawo cikin Riyadu Salihina Mm.
lokacin da aka tafi yakin Tabuka Mm.
Ka'ab da kansa yace Allah yace Allah ya bashi jayayya Mm.
bayan da zai je gaban wani mutum Na'am.
yayi jawabi bai kubutar da kansa ba Na'am.
yace amma yana jin kunya ya faɗi magana a gaban manzon Allah manzon Allah ya yarda da shi Allah ya zo ya ga- ya karyata shi Mm.
da haka sai ya faɗa manzon Allah gaskiya Na'am.
to irin wannan ake so duk girman mutum duk karkastarsa ka faɗi gaskiya a gabansa Na'am.
karka ji shakka ka je ka yi ƙarya ko ka yi abin da ba haka ba Mm.
sai dai gun da kake ganin akwai wata mafita ne ta addinin musulunci Mm.
da akwai abin da suke kira tauriya Na'am.
za ka iya yin tauriya Mm.
ka faɗi wata magana ba haka Ba ba haka ba. Na'am.
yawa don ka kubutar da wani ko don ka kubutar da kanka ko don ka kubutar da martaba ta addininka Na'am.
wannan zai amma ya sha bamban da Tunda tukiya eh na'am ita ma.
yawa tukiya daban tauriya daban To.
na fatan fahimta Eh na'am.
su kaga shi dan adam ya kamata ya san wannan Mm.
ya iya ya yi gaskiya a cikin ayyukansa Mm.
sannan na uku asabar Na'am.
ya zama yana da hakuri Na'am.
hakuri ma aiki ne na zuci Sosai.
eh Mm.
ba wanda zai shiga aljanna ma sai mai hakuri Kwarai da gaske.
don mu gane wannan Mm.
amma aiki ne na zuciya Kwarai da gaske.
in mutum bai dage ba ba zai Ba iya ba.
zai iya ba, ba zai ba. Mm.
yawa saboda haka sai mun zama mutane masu hakuri Mm.
to hakurin akan me Na'am.
malami sun ce wanda zai haƙuri zai haƙuri ne akan abubuwa kamar haka na'am na farko mm.
asabaru ala aqdarin lahi na'am
mutum zai haƙuri a bisa kaddara ta Allah na'am in wani abu ya zo ya same ka Mm.
ga sunan masa'if iri-iri na'am Allah ya kama wani zamani mm.
da muke ganin abubuwa daban-daban na'am daga wannan gaba Sai wannan.
sai wannan gaba Mm.
daga wannan gaba Sai wannan.
sai wannan gaba mm.
to wa'annan masa'ib wa'annan musibu da suka shigo cikin mutane na'am to ana so musulmi mm.
ya yi haƙuri a kansu na'am
ya yi haƙuri kar ya bari su zama dalilin da zai bar ubangiji gaskiya ne na'am kar ya bari su zama dalilin da zai sa ɗan adam ya kangare mm.
kun ga a yau mutane saboda me iya saboda ainihin mai ƙwarya cikinsu da Allah ya musu mm.
sai zama da sun kasa haƙuri wajen saba Allah ƙwarai kuwa mm.
mutum zai je ya zalunci don ya ci Mm, ya abinci abinci ƙwarai abinci lokacin kankani ya kaci ya gama amfaninsa ya zama kashi Mm.
kuma ka je ka saba wa Allah a ƙwarai kansa gaskiya wani malami Allah jikan shi yake cewa na'am wannan abu ne mm.
yake da barazana na'am amma ko matsorci ne to
aka yi shiru sai ya ce ita ce yunwa na'am ƙwarai kuma ya ce in ta kama ka yanzu jikinka sai fara ƙwarai da karkarwa gaske mm.
amma Ah, ya ce tana da tsoro in ka ɗauko busasshen biredi ka tsoma sha ruwa kana ci sai ka ji babu shikenan kuwa ƙwarai kaga ka kore ta sosai to kaga ashe abu da yake da tsoro shi zai zo ya ranar naka ina na'am ya kamata mu zama muna da tsoron Allah ya mu'a haka ne to dole mutum sai hakuri Mm.
as-sabru ala qadarillah mm.
na biyu Mm.
suka ce as-sabru ala ma'siyatillah na'am mutum sai hakuri a bisa sabawa Allah mm.
aiki ne na zuciya haka in ba ka yi hakuri ba a bisa sabawa Allah ba za ka iya juriya ba ƙwarai da gaske bari in ba mu misali mm.
an halitta aljanna da wuta ƙwarai
Allah da ya gina aljanna ya ce mata ke aljanna takallumi ki Mm.
magana me zaki ci mm.
sai aljanna ta ce kada aflaha almu'minuna Allahu mu'mine sun rabota mm. Mm.
aka ce mala'ika jibril Allah ba shi umarni ya shiga gidan aljanna ya gani mm.
ya shiga ya gani gidan aljanna ya gani ima ya gada aka ce shiga gidan wuta ya gani ya ga masifu ya ce Allah duk wanda ya san wannan gida guda biyu Mm.
to ba zai saba maka ba Allahu akbar sai aka ce ubangiji sai ce masa to ai ba nan gizo take saka ba eh lalle ya ce abin da muka yi wa dan adam shine mun kewaye bakin aljanna da abubuwan da ran dan adam baya so mun kewaye bakin wuta Haka.
da abubuwan da ran dan adam yake so mm.
kaga yanzu nan aljanna ce Haka.
amma ranka baya son abin da yake bakinta Mm.
nan kuma wuta ce Wuta ce.
ranka yana so Nam.
to yanzu me zai cece ka hakuri haƙuri shi sa ka ce sai ka hakuri a bisa sabawa Allah Mm.
kuma sai ka hakuri a bisa yi wa Allah da'a ƙwarai da gaske shine na uku Mm.
as-sabru ala da'atillah na'am
to kaga wannan nau'ukan hakuri guda uku Mm.
dan adam sai yayi su sai ya hakuri Mm.
sai ya jure Haka.
sai ya zama shi sa Allah ya kira masu imani ya ce wallazina amanu subiru Na'am.
wa sabiru wa rabitu Mm.
wattaqullah abubuwa guda hudu ƙwarai da gaske ya yi wallazina amanu subiru Mm.
ya kun da kuka ce kun yi imani ku yi hakuri fa Mm.
wasbiru Haka.
kuma ku jure Mm.
akan hakurin Mm.
wa rabitu kuma ku yi kanku katanga Allahu akbar ku yi ribadi Mm.
sai ce wattaqullah na'am kuma ku ji tsoron Allah na'am lalle in kun yi haka Mm.
da Allah kun tuflihuna na'am za ku rabota masha Allah kaga shi ya kamata Mm.
dan adam ya san wannan to a Ƙwarai.
gurguje wayannan Mm.
suna daga cikin ƙwarai ayyuka Mm.
na zuciya na'am to wayannan ayyukan idan muka tara su Mm.
duka suka haɗu na'am sai su haifar mana da ayyuka na gaɓoɓi Mm.
ayyukan gaɓoɓi kamar sallah na'am za ga mutumin kirki Mm.
yana kula da sallah sallah ƙwarai baya wasa da sallah Mm.
yana kula da azumi baya wasa da azumi yana kula da ayyuka na kwarai sadaka kyauta sadar da zumunci Mm.
zakka Sosai.
ayyukan sadaka ta wajibi da sadaka ta tadawo'i Mm.
da sauran ayyuka Na'am.
duka za a ga Mm.
saboda imanin Mm.
ya shiga zuciyarsa Haka.
ayyukan zukatan sun yi karfi karfi.
a cikin Ai, zuciyarsa gaban sun sai karba.
suka ba shi dama gaɓoɓinsa sai suka rika na'am da haka ba za ka same shi da sakaci ba Mm.
in ka karanta tarihin magabata Mm.
za ka gane haka sosai wannan su da imanin ya tabbata a cikin zuciyarsu Mm.
suka tabbata da wannan sai ayyukansu na gaba suka yawa Mm.
ayyukansu na jiki suka yawa na'am da haka za a ga mutum yana sallar dare Mm.
Allah shi sa ya ta ba mu labarin su a cikin alkur'ani Sosai.
a cikin suratu sadra Mm.
Allah ya ba mu labarin yadda sahabbai suke Mm.
yace tatajafa junubuhum anil mawdaji Na'am.
yad'una rabbahum khawfan wa tama'an Mm.
wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin Mm.
jazaa'an bima kanu ya'malun Yeah.
Allah yace gaffan su Mm.
suna nisantan wajen shimfidi Mm. Na'am.
suna nisantan wajen shimfidi Mm.
kenan ba sa bacci cikin dare Mm.
ka gani Na'am.
cikin suratul furqan Allah ce wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi haunan Mm.
wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama sai ce walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama Na'am.
su da yadda suke kwana da daddare suna sallah suna Mm.
iya, suna tsayuwar dare Na'am.
kaga kenan haka imanin da ya tabbata Mm.
zukatansu sun rike wa'ancan ayyuka Na'am.
na zuciya Mm.
sai ayyukan zuciya suka haifar musu da ayyukan gaba Haka. Na'am.
da haka ba sa jin tsoron tashi Mm.
su bauta wa Allah Na'am.
haka kuma da rana Mm.
suna yin azumi Na'am.
na nafilfili Mm.
kuma ga azumin muka nafilfilin ga Ga suna su nan, ƙwarai.
akwai siyamu daud Mm.
kana su musauman Haka.
yauman Mm.
wa yaftur yauman Mm.
yana azumin yau gobe ya sha Gobe ya sha ruwa ruwa, jibi ya mm.
azumi idan Za ka zaka sha.
iya zaka iya wannan Mm.
da kuma yayi yaumul mai azumin litinin da alhamis Alhamis. Mm.
ko kuma azumin kwana uku a kowanne wata Mm.
ko kuma azumin ayyamul vid Na'am.
da sauransu Haka.
bayan Allah ba sa sakaci da irin wani Mm.
bayan nan za ka gansu suna na filfili cikin dare da rana Sosai.
suna walaha Mm.
yanzu sai ka samu sai a ce walaha mata dattawa ne Ƙwarai da gaske an fi ganin matasa haka.
ba mu da kokari Hmm? sai a ce walaha mata tsofi ce.
Mm.
a'a ta mai kokari dai Ƙwarai da gaske.
wadda ayyukan zukatansa suka tabbata Mm.
sai su haifar masa da ayyukan gabo Mm.
to duk irin waɗannan ayyuka yan uwa Na'am.
su ne ayyukan da ake kira na na gabaɓuwa Mm.
wa'inda misali idan mutum ya riki sallah Mm.
yana yin ta Ƙwarai.
sallah tana zama dalilin dan adam ya shiga aljanna Ƙwarai da gaske.
damin ci aka yi ayyukan zuci da na gaba Mm.
wanda za sa za su sauƙaƙe wa dan adam zuwa gidan aljanna ƙwarai ka. Mm.
to me zai tabbatar mana da haka Mm.
wannan Allah ya ce Sallallahu alaihi wasallam.
awwalu ma yuhasabu bihi yawm alqiyamati farkon abin da za a auna ko za a yi hukunci da shi gobe alqiyama Na'am.
fi ma baina baina al-abd wa rabbi Mm.
abin da ke tsakanin bawa da ubangijinsa as-sala Na'am.
sallah ce Mm.
sai annabi ya ce idan aka zo aka auna sallar mutum Mm.
sai aka samu sallarsa ta cika Mm.
sai ce wa kada aflaha wa anja Na'am.
wannan mutumin ya rabota kuma ya tsira Na'am. Mm.
kaga ashe sallah tana daga cikin sababi da dan Mm.
adam yake shiga aljanna Sosai. Na'am.
daga karmi wasa da sallah Mm.
aiki ne na wajibi Ƙwarai da gaske.
ba a wasa da shi Mm.
shi sa zaka ga magabata in ka ji tarihin su Mm.
dangane da sallah zaka yi mamaki Haka.
sa'id ibn musayyib Na'am.
an rubuto cikin wani dan littafi a rasail Mm.
ake cewa ladanin da ke kiran sallah Na'am.
a masallacin da yake sallah masallacin ina Na'am.
masallacin annabi na madina Na'am.
shekara ashirin yi Mm.
bai taɓa kiran sallah a cikin salloli guda biyar ɗin nan ba Na'am.
ba tare da sa'idu bin musaibi yana cikin masallaci ba Allahu akbar. Na'am.
sallan asuba Mm.
kafin ladan ya zo yana cikin Mm.
masallaci sallar azhar Azhar.
kafin ladan ya zo yana cikin masallaci Mm.
sallar la'asar kafin ladan ya zo yana cikin masallaci Na'am.
sallar magariba Mm.
kafin ladan ya zo yana cikin masallaci Ta- sallar isha Mm.
kafin ladan ya zo yana cikin masallaci Na'am.
salloli biyar Mm.
ba na kwana ɗaya ba Haka, ba kwana wata- biyu, shekara ashirin ɗaya ba mm, har shekara ashirin. Na'am.
kaga kokarin da suke da shi Mm. Na'am.
so shine yake zama dalilin dan adam zai samu tsira Mm.
kuma cikin sauki dan adam zai shiga aljanna Na'am.
ku ga ashe ya kamata mu koyi wannan aiki Mm. Sosai.
aiki ne da in ka rike shi zai sa ka gidan aljanna akwai aiki wanda yake na gaba gaban harce da kake amfani da shi Mm.
Li- harcen ka gaba ce a jikinka Na'am.
to akwai abin da annabi ya koyar na zikirin safe da yamma Mm. Shi ma.
akwai wanda in kana yin su kai tsaye an ce za ka shiga aljanna Na'am.
misali idan za ka kiyaye zikirin na sayidul istighfar Na'am.
da safe da yamma annabi ya ce in ka faɗa da safe har ka yi ne inda za ka mutu a wannan yinin kai ɗan aljanna ne Allahu akbar. Na'am.
ya ce in ka faɗa da yamma Mm.
har ka wayi gari da za ka mutu cikin wannan daren kai ɗan aljanna ne Na'am.
yaya sayidul istighfar yake Na'am.
sai ka ce allahumma anta rabbi Mm.
la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta marra wahida sau ɗaya kawai za ka faɗa da safe na'am nabi ya ce in ka faɗi wannan da safe Mm.
inda za ka rasu a yininka za ka shiga aljanna na'am
kuga aiki ne na me sosai na na gaban na- harci Mm, sosai ko ba mai nauyi ba Mm, ko ba mai wahala ba ƙwarai.
amma wani sai ini yana wake-wake bai san wannan abun ba, wallahi kuwa saboda zuciyarsa babu imanin sosai a ciki Mm,
annabi ya ce ziyaran mm, marar lafiya ƙwarai.
ka fita da safe hadisi na sayyidina ali na'am yake cewa wanda ya fita da safe Mm, ya tafi je ziyarci marar lafiya na'am zai tafi a shingen aljanna ne Allahu Akbar.
sannan mala'ika dubu saba'in suna masa addu'a har sai ya mare ta na'am in ya tafi da yamma Mm, yana tafiya a shingen aljanna ne na'am hadisi yana nan cikin riyadu salihin na'am sai sayyidina aliyu ya rubuto shi Mm, yace manzon Allah ya faɗi haka sallallahu alaihi wasallam.
to amma zaka ga muna da sakaci wajen fita mu je mu ziyarci mutane Mm.
a gidaje Sai- da Mm.
asibitoci Mm.
wajen ziyarar marasa lafiya ƙwarai da gaske
to irin waɗannan ayyuka Mm.
su ne ayyukan da cikin ɗan adam yake yin su na'am ga wannan azumin da muka faɗa Mm, bayan ka kiya azumi na wajibi ga wa'azi na nafilfili ƙwarai da gaske wannan wa- azumi na nafilfili Mm.
annabi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah da kansa ya faɗa cikin hadisul qudsi na'am ya ce kullu amali libni adam Mm, dukkan wani aiki na dan adam ne illa Na'am.
sam Mm.
ko illa siyam mm, in ban da azumi ƙwarai.
illa siyam ya ce in ban da azumi Mm.
duk aikin da dan adam ya nasa ne ƙwarai da gaske na'am amma ban da azumi Allahu akbar ya ce azumi nawa ne wa ana ajizi bi Mm, ni ne zan ba da lada a kansa mm.
to me sa Allah ya faɗi wannan ciki saboda ba wanda ya san kana azumi in ba Mm, Allah ba sai Allah ya sani Mm, Allah ta'ala shi ya sani ƙwarai.
da ku ga shi kenan Mm.
aikin azumi Mm.
wato aiki ne da Allah kawai ya san kana yi Ƙwarai.
kuma kai ne za shi ne zai baka ladan a kansa Mm, kuma dan mu gane ana shiga aljanna haka.
manzo Allah ya ce akwai kofa ta musamman Mm.
a gidan aljanna Ƙwarai da ba gaske.
masu shiga aljanna Sai ta masu- cikin ta sai masu azumi Mm.
so ashe ya kamata yan uwa mu koyi ayyuka Mm.
na gaba Haka.
da ayyuka na zuciya Na'am.
don su taimaka mana Mm.
amma ayyukan zukata Mm.
su ne ayyukan da za su karfafi haka ayyukanka na gabaɓuwa Mm, domin idan imaninka da gaskatawarka Haka.
da miƙa wuyanka Mm.
da ikirarinka suka tabbata na'am to sai su haifar da wayannan ayyuka Mm, na'am haka za ga mutane suna ta kokari Mm.
wajen yin ayyukan alkhairi ƙwarai da gaske saboda me saboda imani ya gaskata Mm, a cikin zukatansu ƙwarai kuwa idan mutum ya yi wasa Mm.
bai sa imani ya gaskata a zuciyarsa ba Mm.
to ba zai iya irin wayannan ayyukan ba Mm.
ko kuma za ka same shi da lalaci ƙwarai da gaske da haka ashe yana so mutum ya dage shi sa kuka ga sahabban can Mm.
Allah ya ta bamu labarin su Haka.
yadda suka rayu Mm.
yadda suke rayuwa yadda suke yin abubuwa Mm.
ga kuma gaskiya a cikin al'amuran su Mm.
ba sa ƙarya irin namu Mm, babu ba sa wannan.
ha'inci irin namu Mm.
ba sa zalunci irin namu Ba- ba sa abubuwa irin namu Mm.
saboda me saboda imanin ya tabbata a zukatansu ƙwarai.
kuma ya biyo gaɓaɓuwan jikinsu Mm, shi sa ayar da muka karanta Mm.
ta cikin suratu ibrahim da allah ya ce mai ainihin misalin kalma mai kyau Mm.
kamar misalin wata bishiya ce mai daɗi Mm.
asalinta ya tabbata a cikin ƙasa ƙasa. Mm.
reshenta ya bayyana a sama sai aka ce kamar ɗan adam ne da ya ce la ilaha illallah Na'am.
muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am wannan kalmomi suka tabbata a cikin zuciyarsa na'am sai suka biyo gaɓaɓuwansa Mm. Allahu akbar.
suka biyo hannunka hannunka ba zai rubutu Ƙwarai.
ko ya duka ko ya zalunci Mm.
suka biyo kunnuwanka kunnuwanka ba sa jin ƙarya da ba da sabo da Mm.
kaɗe kaɗe ba sa ji na'am suka biyo idanuwanka idanuwanka ba sa kallon abin da Allah ya haramta musu Mm.
suka biyo kafafuwanka Mm.
kafafuwanka ba sa takawa su je gun da Allah ya haramta musu Mm. na'am ibn zubair aka Na'am.
ce ya je ɗansa ya rasu na'am an ɗauki ɗan an tafi da shi makabarta Mm.
sai wani ƙwaro ya cije shi a kafa Mm.
da ƙwaro ya cije shi a kafa sai kafar ta kama ciwo Ikon Allah.
sai da ya kai sai an yanke kafar na'am
to da aka zo za a yanke kafarsa Mm.
sai sai masu yankan kafa suka ce bari su bashi ruwan banju ya sha banju shine giya Kwarai. Zai ɗauke masa sai ya hankali.
ce musu don me yasa za ku bani banju in sha suka ce saboda ciwo da zaka ji Mm.
sai ya ce a ku bari in na shiga sallah Na'am.
ku zo ku yanke kafar Allahu akbar.
ya ce Allahu akbar Mm.
ya shiga sallah aka zo aka cire kafar bai sani ba Allahu akbar.
saboda me Mm, na yarda.
saboda manzon Allah ya ce almusalli Mm.
yunaji rabbahu mai sallah yana gana da ubangiji ne Mm.
kai yanzu ka shiga sallah ka manta a gaban ubangiji kake sai ka shiga tunanin duniya su shi sa mai alari ya ce Mm.
wanda ya zo zai shiga sallah Mm.
ya karkada zuciyarsa daga duniya da abin da ke cikin duniya Na'am.
fafarrin kalbaka minar duniya wa mafiya Mm.
ya ce ka karkada zuciyarka daga duniya da duk abin da ke cikin duniya Na'am.
saboda a lokacin da za ka yi sallah Mm.
to kaga ibnu zubair eh, aka cire kafarsa Mm.
aka yi komai da komai Duk ya sa.
bayan ya idar da sallarsa ya ga babu kafa ya ce ina take Mm.
aka ce an ji zabi ne ya ku dawo da ita Allahu akbar.
abin da yasa zan ba mu wannan labarin Mm.
ya ce ku dawo da ita Mm.
sai ya ce ke kafa gaba ce Allahu akbar.
daga cikin gaɓoɓi da suke jikina Mm.
gashi Allah ya kaddara za ki riga ni zuwa wajen ubangiji Allahu akbar.
To, amma ba na jin ɗar Mm.
akan za ki riga ni zuwa Mm.
saboda ni na san ban taɓa takawa da ke na je gun da Allah ya hana ba Allahu akbar. Na'am.
yanzu ka duba ya muke mu Ta.
eh Hai abu so ya kai yan uwa ya kamata Mm.
mu gane ayyukan zukata Kwarai.
su suke karfafa ayyukan gaɓoɓi na ɗan adam Mm.
da haka dole mutum ya san abubuwan da zai yi na kirki Mm.
wanda za su taimaka wa zuciyarsa ta karfafa da imani Haka.
ta samu tasdiki Mm.
ta samu inqiyadi Mm.
ta kuma mai samu ikirari Mm.
wanda wannan sai su tabbatar masa da yadda zai bi ya ci gaba da bautawa Allah Wannan haka yake. Allah amma samu dace.
amma in mutum Mm.
ya zama bai da irin wannan to gaskiya zai fada cikin Mm.
masifu wadda bai sanya zai ba Allah da samu ka yan uwa wajibinmu mu koma zuwa ga ubangiji ta'ala Na'am.
wajibinmu mu kyautata mu'amalar mu Na'am.
irin wayannan ayyuka suna da yawa Mm.
zikiri Haka.
idan muka rike shi Mm.
aiki ne na gaban kan harce Mm.
yana zama dalilin shiga aljanna Kwarai.
ayyuka na, na wajibai Mm.
sallah Haka. Mm.
azumi Mm.
zakka Haka.
aikin haji Mm.
duka waɗannan suna sauƙaƙe wa ɗan adam ya shiga aljanna sadar da zumunci Mm.
suna sauƙaƙe wa ɗan adam ya shiga aljanna Mm.
ayyuka na alkhairi Mm.
na sadaka ta taɗawu'i Mm.
yana zama dalilin da ɗan adam zai shiga aljanna Aljanna kwarai.
To, amma ɗan adam bai iya samun su Mm.
idan ya zama zuciyarsa akwai rauni in ya zama zuciyarsa akwai mai ainihin lunkufurci Ƙwarai.
da munafurci Mm.
da shakka da kokonto Mm.
dole mutum sai ya tabbatar da wannan Ta Allah wani ya samu dace.
to ta ya dan adam zai tabbatar da wannan Mm.
shine sai ya samu yarda Mm.
sai ya samu yarda Na'am.
dan ka samu yardar Allah Mm.
ka yarda da Allah Mm.
shikenan shi sa Allah ya gaya mana Mm.
yace wa'ancan nallazina amanu wa amilus salihati Mm.
ulaika hum khairul bariya Haka.
ce jazaohum inda rabbihim jannatu almi adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum Mm.
sai ce waradu an Mm.
Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah Haka.
da duk wanda ya yarda da Allah Mm.
to shine zai iya irin wayannan ayyuka Na'am.
na kirki Ta Allah shi samu sa an dace.
ka ɗauki tarihin Mm.
sahabbai Haka.
ka bi yadda manzon Allah yake Sallallahu yawo alaihi cikin wasallam.
dare Mm.
a garin Madina Mm.
yake jin yadda sabansa suke tashi su bauta wa Allah Mm.
don suna neman yardar Allah Mm.
suna neman gidan aljanna Na'am.
ayyuka na gababuwa Mm.
za ga mu da sakaci tare da mu Kwarai da gaske ba ƙarami ba.
da sakaci a cikin rayuwar mu Mm. Ta Allah wani ya samu dace.
amin to akarin maka lau gashi eh, ka lau zafi kuma lokaci yana riga ya harare mu ma sosai ma Eh, kuma a- al'adar shirin muka dan ba masu sauraro dama wajen shigowa don dan yin tambayoyi Eh, a dangane da gaskiya ne.
musamman irin abubuwa da aka faɗakar da al'umma don haka za mu dan eh, katse kamalan inda za mu je ga masu sauraron don ba su wannan damar masu sauraron gidan rediyon biyar cfm mazare kuna tare da mu kai tsaye cikin shirin na wato da ke gayyato eh, malama musamman a dukkanin alhamis na karshen a wato na farkon wata inda a wannan eh, alhamis din muka kasance tare da dr abbati muhammad umar azare eh, wadda ya yi mana doguwar nasiha kan ayyuka da zuciya da gangar jiki da suke yi ko za su yi wajen wadda za su sauwaƙe wa bawa shiga aljanna kuma kamar da muka faɗa muku shirin yana nan ana haska shi kai tsaye a kafafen sada zumunta na a facebook kamar irin su jibuis a bauchi state jibuis katagum da dai shauran a, a, shafina na wato malaman suna musamman na wannan yanki na haka za a iya kallon wannan shiri kai tsaye ko da yanzu ko kuma bayan an kammala a, kuma kamar da kuka sani nan da za a kira ita ce sifili tara sifili uku biyu shida biyu sifili sifili sifili takwas na ga mutum na farko da za mu je wani ne akalla assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
aminu wa alaikum salam wani ne akan layi
Malam ya mutum ne da kai da malam ina muku fata alkhairi da fatan za mu tashi cikin dalilin lafiya.
to muna godiya wani ne akan layi
A kai tsaye kana tare da Sabitu CD mai sabon waya daga.
to man sabitu a garin ragon barka dai da fatan kaji abubuwan da malam ya faɗakar da mu in kana tambaya gare ka dan ba lokaci
Hakika na ji abin da malam ya faɗa kai sai dai mu fatan alkhairi Allah ya gudu da ya sa ya amfani da duniyar mu da lahirar mu shi ko malam Allah ya gudu ya saka masa da alkhairi Allah ne da shi ya lafiya a hana ta madina ta shi lafiya daga Sabitu CD mai sabon waya daga.
masha Allah muna godiya malam sabitu sidi Allah ubangiji kai mai kara maka lafiya assalamu alaikum
alaikum salam an a da mutum yadda yin wasu da rana ga wasan alheri To, muna godiya wani ne akan layi
suna tare da mazaɓi na ɗan ra'ayar to malam magaji matsango azare eh, da fatan kaji tattaunawar ko kuma in ce nasihar malam
na zai da yin malam ne an kuwa san alheri da wajen yaji a gyara to masha Allah muna matukar godiya malam magaji matsango 09 uku biyu shida biyu sifili sifili sifili takwas ita ce nan da ake kira don eh, shigowa cikin shirya salamu alaikum
alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to barka da shigowa wani ne akan layi yawa barka dare barka da aiki ahmad a kan kafaɗi tare da isa mai gombe bakin ya san ya zare to malam isa barka da shigowa a gurguje inda tambaya gare ka
to alhamdulillah da farko dai ina ƙara miƙa godiya wa malam kamar yadda ya karantar da mu wannan ilimi mai yawa wanda ba zai misalci ba Allah ya saka da alkhairi amin ya Allah
sannan kuma shi ma manaja muna masa godiya Allah ya kara masa basira da irin wannan kawo mana wannan ɗauki da yake. To a gurguje dai ina zagan da wani tambaya sai dai kawai godiya da fatan za a tashi lafiya Allah ya saka da alkhairi abinda malam ya kara Allah ya samu amfani.
Allah muna matukar godiya Isa mai gwanjo sifili tara sifili uku biyu shida biyu sifili sifili sifili takwas assalamu alaikum Alaikum salam Malam Ahmad. Da Malam Ah.
Zaki barka da aiki.
yawa barka da wani ne akan layi
Wannan ne alagar na kasuwari.
to mutanen itas barka da shigowa gare ka ga in kana tambaya
Farko ba ba ta waya amma so ne da ja hankalin mu masu sauraro da kuma masu buga waya.
na mu gare ka
don komai ba saboda wannan abubuwa da malamai suke yi suna yi ne domin mu ko ba don komai ba saboda su wayar da kanmu su wayar da kan da mu su ilmantar da mu kar ya zama to mu zama kamar nishadi na jin rediyo da kuma buga waya ka zama to kawai za ka buga waya ne don ka yi abubuwa gaskiya ne na'am
duk abin da mutum ya ji to ya zama to a ce ya ji shi ne don yi amfani shi barin koyo saboda duk wanda wani malamai suke zuwa su wani abubuwa su ba suna yi ne tsakanin su da Allah kuma su fata ko da alawar idan suka yi Allah ya tambaye su sun yi fadakar mu kuma da muka yi shauraro in ba mu ɗauka ba Allah zai tambaye mu saboda haka wannan ina yi ne magana a kan mu masu shauraro da kuma masu buga waya da kuma su tashi lafiya ba na to masha Allah muna godiya ustaz babale alagarnu kashiri karamar hukumar itas ga lalle ka bada gudunmuwa kasan Gaskiya.
malam yanzu sayin ba faɗakarwar ba eh aiki da ita aiki da shi sai ga an ji Ai, rashi shi mala alagarno Mm.
ba wai iya yan masu sauraro Yawa.
Har mu ma da muka yi nasu to lalle Allah ba mu ikon aiki da abin da muka faɗa din.
amin ya Allah Eh, ya bari mu je mu ga mutum na gaba na assalamu alaikum
wa alaikum assalam ahmad barka da aiki barka da kokari To, barka da shigowa kamar mutanen jama'are haka yake kana tare da salisu na gaidan mai bayani daga jama'a wannan malam sannan kuma abubuwan da suke faɗakarwa Allah ya tabbatar mana da alkhairi Allah kuma ya sa mu sauka ne amfani da abubuwan da muka yi amfani a wannan ita kuma wanda ya ɗaukar nauyi Allah ya ba su ikon ɗaukar nauyi irin wannan shirye-shiryen ba wai sai a farkon wata ko ƙarshen wata ba muna fatan Allah ya tabbatar mana da alkhairi muna godiya ma salisu na gaidan mai biredi daga jama'are daga ita mun gangaro jama'are kenan ta sifili tara sifili uku biyu shida biyu sifili sifili eh, ta shine takwas shine nan da za a kira kuma na ga bai fi mutum ɗaya bai rage wajen karkare shirin assalamu alaikum
wa alaikum assalam an salamu alaikum amma alaikum salam muna jin kawai ne akan layi a gajiya barde mai gyaran keke mai garan dai to barka da shigowa malam barde garan da ina kenan wani karamin hukuma ne
karamar kuma jiya ɗaya to barka ka da shigowa da kafa- da fatan ka ji abubuwan da malam ya faɗakar da mu kana da tambaya ko neman ƙarin bayani ko kai ma ba da ta gudunmawa
wallahi na ji duk abin da aka faɗa wallahi Allah ya saka malam da alheri amin ya Allah
yawa kuma baba da mai inji alagar mai kafiri ya riga ya gama mun komai iya abin da zan faɗa ya faɗa to masha Allah muna matukar godiya mutanen eh, karamar yawa a gai- a gaida shi to masha Allah muna matukar godiya daga jama'ar mun gangara giya da kenan to na ga dai sai dai dubarin mutum daga wani ya riga da ya shigo za mu ba shi dama ko ma wani ne mu ji wannan ga shi da mutum na karshe assalamu alaikum
alaikum salam barka da shigowa wani ne akan layi
abubakar shi ne daga cikin garin magani tamal abubakar shehu ah, barka da shigowa
yawa ni ina da tambaya ne dama da yake so da yawan malam
bismillah gare ka yi tambaya a gurguje
eh tambayar ta yanzu ne malam kamar ni yanzu na tashi zan je tafiya ta uku na ne kai ne ka tsoron zai shi da mara lafiyar mu to amma kuma kawai sai da na je kusa da asibiti sai nake to bari in shiga to ya ladan tafowa ta daga gida zuwa asibiti ina cikin wannan addu'ar da mun mun malaiku
na'am eh Hmm.
a ita niyya ta ayyukan alkhairi na'am in ba aiki ne da aka ce ga lokacin da ake kulla niyyarsa ba Mm.
duk lokacin da ka kulla niyya ta yi na'am da haka za ka samu wannan lada insha Allah na'am to masha Allah wallahu ta'ala to masha Allah na kuma shine mutum na karshe kamar da muka ayyana Na'am.
da za mu samu zarafin daukan ah, ah, wayar sana san dai akwai wanda suka tuturo da sakonni kuma sakonnin su ba lalle bane gaskiya ma su samu a dubuwa tunda na kamar babu wadda ya yi wata tambaya na haka za mu ja akalar shirin kafin nan din da za mu sake bawa shi man zaharaddin dama wajen ah, a cikin ƙasa da minti ɗaya wato sakan talatin za mu baka malam zaharaddin ka yi mana jawabi musamman na rufe wannan shiri kamar da aka samu Um, kamar yadda aka saurara a farko wannan shiri ne da uh, jibu social media na karamar hukumar katagum take daukar nauyin kawo wa masu sauraro uh, saboda ilmantar da su da wayar musu da kai game da alabunan da suka shafi addini kuma insha Allah wannan shiri zai ci gaba da zuwa duk ƙarshen wata-wata a farkon wata sannan kuma za a ringa la'akari da abubuwan da za a tattauna da eh, nasabarsu da irin yanayin da ake ciki insha Allah kamar yadda aka saurara Mm.
ah, wannan wata mun kawo Dr. Abbatu Muhammad Umar wanda shi ne shugaban majalisar malamai na kungiyar jama'atu zalatul bida gwamnati sunna a nan karamar hukumar Katago sannan kuma tattare da wayanda suka zo suka taya mu aiki akwai Salim Yaya Azare da Abdul Malik Awan na'am assalamu alaikum to masha Allah muna godiya malam Zahraddin ah, da jawabin godiya to a madadin shi dakta da kuma malam Zahraddin wanda shine sakatare na Zubi- ah, Jibui social media na karamar hukumar Katagum akwai waɗanda suka yi wa ɗawainiya wajen yaɗa shi wannan ah, shiri kai tsaye musamman a kafafen sada zumunta akwai Salim Yaya Azare da kuma malam Abdul Malik Awal wadda su ne suka yi ɗawainiya wajen yada wannan shiri muna musu fatan alkhairi a madadin su baki daya da kuma hukumar gudanarwa ta gidan rediyon BRC FM Mazare karkashin jagorancin shugaban gida Alhaji Samin Muhammad masu sauraro suna na Ahmad Adamu nake fatan sake saduwa da ku a wani a- a farkon watan da Alhamis dan jin mu da wani malamin cikin wannan shiri da Jibwis social media ke daukan nauyin kawowa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Masha Allah. Shiri kenan kai tsaye aka saurara wanda ya zo muku daga nan gidan Radiyon Biyar CFM Mazare karkashin wato akan mita 94.6 zangon FM shirin da Jibril Social Media ke daukan nan kawowa mai sauraro. Da fatan za mu yi amfani da abubuwa da muka